على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول عليكم أنا متى نعم ashirin da wata na addini ashirin da shida ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da ɗaya ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na shek jafar mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu muna kan aya ta tamanin da uku muka tsaya a satin da ya gabata yau za mu tashi aya ta 84 a cikin kisa annabi ibrahim da allah yake cewa waj'alli lisana sidqin fil akhirin na arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan allah ya bashi nasara akan da'awa da yake yi akan tauhidi ya yi ta gaya musu tun a baya cewa Allah ɗin nan shi ne wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmal din yace rabbi habli habli hukman wa alhiqni bis salihin yace Allah ka bani ilimi mai yalwa wanda yake yana hada da aiki shine rabbi habli hukman ilimi mai yalwa tare da aiki wa alhiqni bis salihin kuma Allah ka riskar da ni da ka na kwarai min ibadika alladhina radita anhum wanda ka yadda da su wa radu anka kuma suka yadda da kai ta yadda zaka bani muwafaka in kasance tare da su a gidan aljanna mun ga hatta annabi Ibrahim yana roƙon Allah ya hada shi da mutanen arziki Allah ya hada shi da mutanen kwarai Allah ya hada shi da mutanen kirki kai ma kai kokari a rayuwarka ka rinka rayuwa da mutanen kirki a duniya kuma kai fatan Allah ya kashe ka tare da mutanen kirki kuma in an tashi kiyama Allah ya haɗa ka da mutanen kirki ya ce waje alli lisana sidqin fil akhiri ya ubangiji ka bani kyakkyawan ambato wato in an ce lisana sidqin wato waje alli zikran hasanan Allah ka sa in zama ina da kyakkyawan ambato ina raye da ba ina ba duniya wa sum'a tayyiba duk abin da aka faɗa a kansa ya zama yana da wato abun yabo mai kyau wa asaran kariman fil umamil ukhra kuma ya zama ina da gurbi mai karamci matsayi mai karamci fil akhirina a cikin sauran al'ummomi waɗanda za su biyo daga baya kaga mu kenan yanzu kaga duk a cikin a cikin wani al'umma duk wanda aka annabi aka ambaci annabi Ibrahim to zaka ga yana ambatansa da kyau shine wato waj'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mun kyakkyawan ambato ka sa nayi abu na kwarai da mutane za su yaba su gode wato bayan na bar duniya kuma Allah ya karba ya zama ambatonsa da ake yi lada yake samu shi idan mutum ya aikata aikin kirki ba wanda baya so bayan ya bar duniya a faɗi alheri a kansa ba wanda zai ce shi bai damu ba ko bayan ya mutu a yi ta zaginsa ta ƙare ne akan wato zuri'ar annabi ibrahim shine annabi ismail duk inda ka kira manzan allah ka kira shi dan wani jikan wani dan wani jikan wani to daga ƙarshe sai ka zo ka ila dan annabi ibrahim to kaga ai abin da yake bukata da burinsa allah ya riga ya karba sannan sai ya ce waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni a lahira ij'alni lalle ya kasance ya bata daga barin tariqil haqqi wato barin hanyar gaskiya mahaifina baya kan hanya ta gaskiya wa inni qad wa'adtuhu nayi masa alƙawari bi an astaghfira lahu indak zan neman masa gafara a wajenka ya ilahi ya ka ubangiji na a nan malamai suke cewa duk inda mutumin kirki yake mutumin arziki idan ya zo yin addu'a to yana tunawa da iyayensa yanzu ka duba annabi ibrahim babansa a kan bata yake amma da ya zo yin addu'a bai manta da mahaifin shi ba da aka ashe duk mutumin kirki baya mantawa da addu'a wa iyayensa mai ta'alimi yake cewa duk mutumin da ya zo yin sallah har ya gama sallah bai tuna da iyayensa a ciki ba to lalle ya munana bai kyauta ba a ce mutum musulmi ya yi sallah ya idar bai tuna yin addu'a wa iyayensa ba aiko lalle ya munanta lalle bai kyautata ba yanzu a nan muna so ku gane wani abu guda tarbiyyar da annabawa suka samu na girmama iyayensu babansa fa yaƙar da wasu yake baban shi faɗa yake da abin da yake kira zuwa gare shi na tauhidi amma ka duba malam tsakanin ɗa da uba bai iya manta uban ba da ya zo yin addu'a a matsayinsa na annabi ya san mahaifinsa akan bata yake amma sai da ya roƙan masa Allah waghfir li abi innahu kana min ad-dallin kuma daman ya gaya masa la'astaghfiranna laka ma lam unha anka ya kai babana zan yi ta nemar maka gafara matukar ba a hana ni ba in dai Allah bai hana ni in neman maka gafara ba to ni kuma zan yi taimaka addu'a uban yana fada da shi mutanensa suna fada da shi suna yaƙarsa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ka zo ka aikata wannan abin da ka aikata ga allolinmu ya kai ibrahim ubansa ya ce da shi la'illam tantahi la'arjumannak wahjurni maliya in baka daina wannan da'awa akan tauhidi ba sai na jefe ka ya ce ka fita ka bani wuri amma kaga da ƙarshe da yake annabi ne sai ya ce wa firli abi Allah ka yafe babana kuma haka ɗabi'unsu suke yanzu manzo Allah da ya je wa azi ta'if jifansa suka yi da duwatsu jifa sosai suka fasa masa kai amma abin mamaki da ya zo wajen gari zai rabu da su sai ya daga hannu ya ce Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba sani bane sabai suna ta mamaki su jefe mu kuma a musu addu'a ya ce ai ba su sani ba ne da sun san hakikatan ni annabin ne da zuwa za su yi in na wanke kafa su shanye ruwan wanke kafa da zuwa za su yi in na tobar da yawo su ɗebe miyau ɗin amma ba su gane ba ne al'insanu aduhu ma jahilan ko dama shi ɗan adam abokin gaban abin da bai san shi ba ne to kaga abin da annabi ibrahim ya yi wa baban shi ibnu kasir yake cewa wa hadha mimma raja'a anhu Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan addu'ar daga baya annabi Ibrahim ya janye ya daina yi saboda daman wani ɗan lokaci ne gajere da ya yi wa mahaifinsa alkawarin zai masa addu'a daga baya kuma Allah ya hana shi ya ce ka daina yi babanka ba musulmi ba ne ba magana ka ce Allah ya fi mai ya mutu baya musulmi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma wahidatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه أدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah ya ce istighfarin da Ibrahim ya yi wa baban shi ba wani abu ne face wani dan wa'adi ne wani dan lokaci ne gajere da ya masa alkawari amma yayin da ya bayyana ga Annabi Ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya barranta daga gare shi yace a to shikenan ina maka addu'a kuma kana yakar Allah ina maka addu'a kuma kana shirka da Allah ina maka za Allah kuma ya hana shi yace yace yace kada ya nemo wa baban shi gafara um Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana dangane da addu'ar da shi annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه شين مال الشهيد لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء تسي الله يتشمي أقوى
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يتشك بدين الدعاء ya Allah kada ka kunyatar da ni ranar da za a tashi mutane yauma tab'asu ibadaka fil akhirati lil hisab kaji malam bayan Allah na kwarai suna roƙon Allah kada ya tozarta su a kiyama wallahi akwai mutanen da Allah zai tozarta su a kiyama za su wulakanta la ilaha illallah astaghfirullah wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozartar da ni ranar da za a tashi mutane dan a yi musu hisabi ka kare ni ka tsare mutunci na ya Allah mu ma muna tawassuli da wannan aya da muka karanta muna addu'a da wannan yanayi da muke ciki ya Allah kada ka kunyata mu ranar tashin alkiyama ya Allah kada ka tozarta mu Allah ka suturta mu Allah ka yi mana afuwa shi ma ya ce usturni wa jiburni wa tajawaz an tafsiri Allah ka suturta ni Allah ka karfafe ni Allah ka kau da kai dangane da kai mun afuwa dangane da tawi wanda ne annabin Allah yana cewa ya Allah kada ka tozarta ni sai wani ya zo ce ya maka alkawarin kiyama haba ustaz ka ji fa wannan fa shi abul anbiya ake ce da shi amma wai sai wani ya ce wai wai kiyamar ya lamunce maka ita ba dai lahira bane an lamunce maka wallahi bai isa ba babu shi wallahi wani ne fa yazo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullahi as'aluka ina roƙonka murafaqataka fil janna ina so in zama ina tare da kai a gidan aljanna ka bani gidan aljanna sai annabi ya ce fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni da yawan sallah akan kanka ka shiga aljanna je ka ka ƙara sallah je ka yawaita ibada ba wai haka kawai zan ce ka shiga aljanna ba amma wani sai zo ya ce mawa in kayi kaza kayi kaza kiyama ma a hannun su take da kunne na naji wani yana faɗa cewa wai wai duk wanda ya bi su in dai aka je kiyama Allah bai sa shi aljanna ba to wallahi su za su fara challenge din Allah din wannan da kunne na na ji ba wai gaya mun akai ba wani ya tara wasu Allah ya sauke yana musu wa'azi suna takabbara wai shi da kansa zai challenging Allah ya Allah me yasa baka shigar da waɗannan mabiyan namu aljanna ba ka duba mutane yadda suke wala gigita da lahirar yan uwansu kiyama wasa ce يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه sai wani ya zo ya ce maka a wallahi malam ka tsaya kai ibada ka ce cikanka kowa ya tsaya ya bauta Allah iya daidai gwargwado tsakaninsa da Allah kullum amma wala ba wanda ya ya tsaya maka yace yawma la yanfa'u malun wala banun ranar kiyama ita ce ranar da kuɗi dukiya ba sa amfani wala banon haka ‘ya'ya ba sa amfani a wajen Allah don mutum ya je da taron ‘ya'ya ba su isa su mai komai ba in ‘ya'ya barkace ka tara ‘ya'ya ɗaruruka ka tara da za su haɗu duka ba su isa su hana Allah ya maka abin da zai ma ba dukiyar da ka tara kuɗi arziki kadarori motoci gidaje kamfanoni da wanda ka binne da wanda yake banki ba za su iya maka komai ba a wajen Allah yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wacce take kubutacciyar zuciya wato yana addu'a ne ya ubangiji karfa mun asiri kada ka kunyata ni ranar kiyama ranar da mutane ba za su yi amfani da komai ba da dukiyarsu ranar da mutane ba za su yi amfanuwa ba da 'ya'yansu sai dai za su iya amfani ne da ikhlasi na zukatansu shine bi qalbin salim wa bi salamati hamin kulli shirkin aw nifaq wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya lafiyayya wanda babu shirka a cikinta zuciya kubutacciya lafiyayya wanda babu munafurci a cikinta kun san mutuwa da munafurci bala'i ne mutuwa da shirka bala'i mutuwa da munafurci bala'i duk wanda ya mutu yana munafiki wallahi ya shiga kai maza ka tuba kafin mutuwa ta riske ka dan in ka mutu kana munafurci baka shiga illa man atallaha bi qalbin salim ba وبصيانتها من الشهوات المرذولة wanda ya mutu ya tsare ainihin wato zuciyarsa daga wula wato wato shahawa ta wulakanci to zartacciyar shahawa da kuma munanan ayyuka yan uwana yan mu lura da wannan kissa zamu ga jarumtan sayyidina Ibrahim wajen faɗan gaskiya wa mutanensa قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون yana ba su amsa da dukkan ƙarfin gwiwa annabi ibrahim kuma ku duba yadda ya tinkari mahaifinsa ya gaya masa gaskiya sannan kuma ya masa addu'a a jiya Allah ma ya karanta mana irin yadda ya taiwa babansa nasiha a cikin suratu Maryam yana ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ilimi ya zo min wanda kai bai zo ma ba ka bi ni in shiryar da kai hanya wacce take miƙaƙiya ta daidai ya abati ya babana la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya lallai karka bauta wa shaidan shaidan ya kasance mai saban Allah ne karka bi shaidan ya babana ya babana aka yi taimai amma wallahi baban nan da ƙarshe cewa la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya in baka daina ba sai na jefe ka ku duba maganar mala akwai wulakanci a ciki ba fa zan jefe ka ba zan jefe ka ya daure shi ta jifansa sai ya kashe shi ya ce ka tashi gaba da wuri ka ɗau lokaci karar sake ganin ka anan amma abin mamaki malam da ya zo addu'a sai gashi bai manta da wannan uban ba wata baiwa Allah ta zo wajen wani malami ta kawo kukan iyayenta musamman mahaifiyarta ta cuce ni ta zalunce ni ba ta da tausayi ba ta son mu ba ta kaunar mu kaza kaza sai malamin ya ce ki daina faɗin wannan maganganun akan mahaifiyarki mata addu'a ta alheri sai ta ce wallahi ba zan yi ba da na yi amma yanzu ba zan sake mata addu'a ba yanzu sai dai in haɗa ta da Allah Allah ya kama ta uwa wani ma ya zo ya kawo kukan uban shi mahaifinmu baya son mu mahaifinmu maƙiyinmu ne mahaifinmu yana mana baƙin ciki mahaifinmu ba abin da yake so illa mu tozarta mu da mahaifiyarmu mahaifinmu ya cuce mu mahaifinmu ya yi kaza ya yi kaza baya faɗan alheri akan mahaifin shi to kaji ƙarewa annabi ibrahim babansa gumaka yake sassaƙawa yake bautawa ya sassaƙa ya sayar da su ya bauta musu kuma ya san ɗansa annabi ne amma cewa ɗan yake yi ka tashi ka ba da wuri amma mai annabi ibrahim ya masa addu'a da haka abin da ke tsakaninmu da mu da iyayenmu in sun mana ba daidai ba addu'a galiban iyayenmu suna riga mu mutuwa gaggawa ce da kai wannan tsohon da kake zagi wannan tsohuwar da kake bata za ka wayi gari ka zo ka gaba kowa ta tafi ta yi gaba ya tafi ya yi gaba kuma yanzu kai baka jin tsoron naka 'ya'yan su zo su yi zage ka su ci mutuncinka su bata ka ba ku san ba duk abin da mutum ya yi wa ubansa sai ɗansa ya masa kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amali duk abin da wani ya yi wa mahaifinsa ko tsagiranci ko rashin kunya ko rashin tausayi ko rashin jin ƙai ko faɗin baƙaƙen maganganu ko haushi ko rashin taimako da agazawa duk abin da mutum ya yi wa uban shi ya jira kuran wallahi sai ɗansa ya masa wani bawan Allah haka kawai ya ɗauki mahaifinsa ya je yanka shi haka kuran me ma kiyayya kawai ya sa masa wuka ya yanke shi tilas kuma yaudarar sai ya kai shi wajen gari kamar daji za ta Allah da iko cikin 'ya'yan da Allah zai bashi sai bashi wani ɗan namiji tsagera mara kirki bayan girma ya same shi ya tsufa har ya manta ya kashe uban shi wallahi sai gashi malam wannan ɗashi ma ya ɗauke shi ya yaudare shi ya ce zo su tafi kamar zai kai shinguwa sai wulla da shi daji abin mamaki kaddarar ubangiji sai da ya je daidai inda ya yanka masa kakansa ya kwantar da shi ya ce kwanta ya ce ya za a ya ce yau yanka ka zan yi sai ce subhanallah ibnun yadbahu aba subhanallah yanzu ɗaya yanka uban shi sai ce yau sai na yanka ka shi faɗan nasa bai san shi ma ubansa nan yanka shi ba kawai sai ya cino ya ce tab lalle ku nima a nan na yanka ubana wannan kisar sheikh ayyadul karni ya kawo ta a cikin wani lakca da ya haka da alamat lil haya rahimahullahu ta'ala ko aidul qarni ko alil qarni yana fassara hadisin kamata dinu tudanu wal jazaa'u min jinsil amal da haka duk wanda yake son alheri ƴaƴansa su bi shi to kyautata uban shi duk wanda yake so idan ya mutu ƴaƴansa su je kabarin sa suna masa addu'a to kai ma ka rinka zuwa kabarin babanka kana mai duk wanda yake son ƴaƴansa su ji kanshi bayan ya mutu to kai ma ka ji kan mahaifinka to yau ka ji wa'azi kuma gashi babanka ya kwanta yau ka ji wa'azi gashi mahaifiyarka ta kwanta ina ma mahaifiyarka tana raye ka je ka darje kamar yadda kake darjewa in za ka sai a tamfawa matarka ka sai wa mahaifiyarka ka kai mata ka mata ɗinki mai kyau ina ma mahaifiyarka tana raye yanzu ka darje ka je ka sai mata kayan daɗi irin yadda kake sayo iyalinka don ka faranta mata ina waɗanda nasu iyayen suke raye ba sa ƙulla musu kowace ziya wani yana nan gari da gari uwa da uba amma wallahi baya iya taimakon uban shi baya iya taimakon mahaifiyarsa wallahi ku taimaki iyayenku wallahi ku agaza wa iyayenku ku yi haƙuri da iyayenku Allah yakan jarrabi mutum da fandararren uba ko ya jarrabe ka da fandararriyar mahaifiya kawai ka ɗauka ka ce ya Allah ni kuma abinda ka jarrabe ni ka bani iko yi mata biyayya mu rabu lafiya akwai iyayen da wallahi ba akan daidai suke ba haka suke a murɗe ka rasa yanda za ka yi da su sai haƙuri to shi kam ya yi addu'a wa mahaifinsa wakfir li abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'asu zamu ga hujja da annabi Ibrahim yayi bayani akan mutanansa har sai da ya basu ba su da wani uzuri ya ataziruna bihi an ibadati asnami ba su da wani uzuri da za su bayar da zai halatta musu bauta gumaka wallahi ba su isa ba ya gama da su kawai sai dai hujjarsu guda ɗaya wajen na'awa ana kazalika ya falo ai mu bayan da za a yi da mu ai mu mun tarar da iyayenmu haka suke yi to sannan sai kuma ya ci gaba da yaban iyayensa a can wannan ubangijinsa a can shi annabi ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini yayi addu'a ya kankan da kai Allah ya azurta shi da aiki da ilimi kuma yayi addu'a Allah ya tashe shi da mutanen kirki yayi addu'a Allah ya bar masa kyakkyawan ambato bayan ya mutu a tsakanin al'ummomi da za su zo daga baya ya yi addu'a Allah ya sanya cikin magadan gidan aljanna ya yi addu'a Allah ya rufa masa asiri ranar tashi alkiyama kada ya tozar tashi ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa yi wa mutum amfani in ba ikhlasi ba da aiki na ƙwarai waɗannan addu'o'i ne masu muhimmanci duk mai hankali mai tunani zai gane cewa lalle annabi ibrahim yana tsoron allah tabaraka ta'ala kuma ya cancanta a kira shi da alhalimu al'awahu almunibu kamar yadda ƙur'ani ya ambace shi muna fatan allah tabaraka ta'ala ya rufa mana asiri da rufin asirinsa to sai kuma abin da zai zo nan gaba suratul a shi'ara za ta yi fara yi mana bayani kuma akan abin da ya shafi tashin alkiyama me ya faru da waɗanda suke izgilanci kuma da ita wannan alkiyama da nuna rashin yadda na malam وأزلفت الجنة للمتقين هكا وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون الله يتي وأزلفت الجنة للمتقين ناسو غاني آية أما صود الجنة كما سطورا الله kalmar uzlifatu daga al-izlafu ne al'izlafu a larabci ana nufin alƙurbu da kuma addunowu kusanci da matsowa gurin wani abu Allah ya kusantar Allah ya matso da gidan aljanna kurri fatil jannatu yawmal qiyama lil muttaqin Allah zai matso da aljanna ranar tashin kiyama ga masu tsoron Allah waɗanda alladina sanu an fusahun an kulli ma la yardahu Allah ta'ala waɗanda suka rayu a duniya suka kare rayukansu ga duk gabarin dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba suka rayu rayuwa ta haƙuri suka rayu rayuwa ta jin tsoron gamuwa da ukubar Allah tabaraka wa ta'ala suna ganin abun jin daɗi amma in ya saba wa Allah sai su haƙura da shi suna ganin abin da za su kecere ni amma sai su tuna Allah sai su guje shi don haka Allah ya girmama su wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a matso da gidan aljanna ga masu tsoron Allah shine uzlifatil janna sai wa burrizatil jahimu lil ghawi sai kuma Allah ya fito da ainihin wato aljahim wutar jahim ga waɗanda suke wato taɓaɓɓu halakakku waɗanda sun halaka sun kuma halakar da wasu su ne gawina algawuna su ne waɗanda istahabbul ama alal huda waɗanda suka zaɓi rayuwar makanta suka fifita rayuwa ta makanta akan rayuwa ta shiriya istahabbul ama suka yadda su makance suka saba wa Allah suka zama makafi saboda saban Allah suka kisi bishiriya suka fifita algawaya alal hidaya suka fifita halaka taɓewa akan shiriya aka musu bayanin daidai suka isu bi daidai aka tsoratar da su Allah suka ƙi su ji tsoron Allah ɗin to yau ga wutar jahimu an fitar musu da ita da yanayin da take ciki da rugugin da take yi da zafin da take yi aka nuna musu waɗannan kafirai gawo ne ke gawuna an yi musu wannan ne don a tsoratar da su kafin su shiga wutar ba aka fara nuna musu ita sai mutum ya ga wuta da kanta da kanta tana cin kanta da kanta tana timbe tana ƙara tana kuka ba komai a cikinta tana jiran a sa mata abincinta wa burri da cin jahimu lilgawi wata rana wani ɗalibi na ɗauke ni ya ce malam zo mu je in kai ka gidan rodi ina aiki a gidan rodi malam mu je ka ga wuta malam ka ga wa'azin da kuke akan wuta ka ga ta duniya malam yadda ake zubawa wutar duniya shara ta karafuna kaga yadda take cin karfe kamar yadda tana cin kara wallahi kuma haka ne malam wato da na je gidan rodin nan naga aka bude min na gani na hango a ayo na hango mana ai ban iya zama ai ban je kusa kusa bayi ai bai zai yi ba wani daki ne malam ba daɗin gani la ilaha illallah kada Allah nuna mana wuta malam wato wutan nan tana ci tana ci akwai inda naga wallahi sai tana yin wani bulu bulu yace malam kaga can bulu bulu ta ci ta ci ta ci ne har ta fara canja ma ta yi fari daga fari ta dawo bulu ba hayaki ko daya ai kaga wuta da hayaki ai karamar wuta ce ai malam sai gashi wutan nan in aka zuba mata aka ɗebo tarkacen ƙarafunan nan ƙarfan babur ƙarfan keke ƙarfan wane ne ƙarfan menene duk wanda yan jari bola suke tarawa idan aka zuba in ta yi wani tumbe sai da ka ji tana cinya nan da nan sai ga ƙarfin ya yi ƙasa wallahi malam sai gashi an zo ana ɗebo wasu duwatsu yau ko gobe ka je gidan rodi karfin da ake sa mata wallahi bai ishe ta ba sai an kashe ta da duwatsu sai an zuba duwatsu su rage mata fawa dan za ta iya tsallakewa bayan ta ci karfin kuma ta ci abin da yake kewaye da karfin ma to ba shi zai baka mamaki ba kaga wannan karafunan lillahi alazim malan suka sha wuta sai ga sun zama ruwa ruwa ruwan wuta kullum sai dai gashi yana tsiyaya yana diga yana diga yana diga to daga nan ne sai su sarrafa shi ana zuba masa ruwa yana tafiya yana haɗewa yana haɗewa sai ya fito ƙato guda sai a sashi a wani guri sai wani inji je yana yayyanka shi wallahi kamar taliya za ka karfi haka kaga taliya ko wallahi ka zan gani wannan rodin laban laban wale wale wale wale wale wale a garin nan ba ke wannan abu taliya ne kaga dai duk taliya take ko to haka za gan shi in ya je wani guri sai a fesa mai ruwa to sai ya fara kamewa kamewa kamewa hijajawur sai zo sai yanda aka yi da wannan karfa ni kawai abin da ya ban mamaki yau ga karfe yanda karfe yake in yadda ke ka ya fasa maka kai amma yau ga karfe sai yanda aka yi da shi sumulfa yake fitowa amma wani guri yake zuwa a yayyanke shi yake wannan rodi-rodin na rodi ai akwai rodin da za ku ga sumul yake akwai rodin da za ku ga yana rodi-rodi to wani wuri ne kawai wasu karafuna ne su buzgina su buzgina su buzgina su buzgina sai ya fito da wannan ciwo-ciwo jama'a wannan abin ƙarfe ne fa wannan amma wutar duniya duba ta sarrafa shi yadda ta ga dama to yau ina ga fata ta jikinka aka sa ta a wutar Allah wutar jahannama ai ko ganuwa ba za ka yi ba Allah ya yi bayanin wuta ya ce kullama nadijar juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyazuqul adab duk lokacin da namansu fatan jikinsu ya ƙone ya nuna suka ɓare in ɗan adam ya je wurin da ya gama ƙonewa ya zama gawayi sai Allah ya ce wa mala'iku ku canja mai sabuwar fata ku daɗa ziran shi a cikin wutar kuma sabon ƙuna baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab shi sa wanda Allah ce fattakun nar walau bi shiqqi tamra ku kiyaye kanku daga fadawa wuta koda kuwa da yankin dabino ne za ku ba da sadaka don Allah kare ku daga wuta naru jahannam innaha sa'at mustaqarran wa muqama قل نار جهنم أشد حرا كغايا مسو وتجهنم إتتفي زاف دنيا إتتفي وتدنيا حرا رغدي دزافي دقونا والله ما لن نجد ونبان الله باشر لا فيها يقوني yana aiki ne a wani kamfani wutan lantarki ta zo ta yi ta kama da shi ya kone ba zai gani ba ya kone gaba ɗaya gaban shinin kirjin sanin zuwa nan ya kone mala malam kaga jijiya a fili kaga tsoka jajago kuka yake malam an sa masa magani kuka idan zafi ya dame shi ta kuka yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wannan dan uwanka ne fa da ya kone da ruwan zafi ko ya kone da wutar lantarki ina ga wanda ya mutu aka jefa shi a wuta subhanallah ya rab Allah karba mu da wuta وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله za a ce da su ina abin da kasance kuna bautawa ba Allah ba aina ba nan duniya kun zo kuna bauta wani ba Allah ba ina yake ina gumakan ina allolin ina shaidanun ina ina ina ina ba amsa wallahi duk wanda ya kuskure ya bauta wani ba Allah ba a nan duniyar ya shiga uku don wallahi sai Allah ya kona kai ce aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun za su iya taimaka muku daga wannan azabar yau Allah zai ce ku kira su ga azaba nan hal yansurunakum allolinku gumakanku ra'ayukanku shugabanninku jagororinku da kuka sa su a gaba kuna bauta musu ba Allah ba shin sun isa su hana ku su kare ku daga wannan azaba tamu ta yau auyan tasirun ko ku suna cikin wanda za a ƙona su tare da ku su ma su nemi taimakon Allah kalla sun makalla bari dai innakum wahum hasafu jahannam da ku da su makamashin jahannama ne innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون da ku ka san abin da Allah yake kiyama da kai da abin da ka bauta wa ya yadda ka bauta mai duka Allah zai ce ku zo duk in zuba ku a wuta a da ko Allah da kake bauta mai a sa shi a wuta a ɗora ka a kansa duk ai ta kone ku gaba ki daya wannan tambayar da ake musu ba wai tambaya ne ta ba san me ya faru ba tambaya ce ta kunyata su tambaya ce ta a tozarta su shi yasa ba wata amsa da ake bukata bari ka ji abin da Allah ya ce tunda an ce ina waɗanda kuke bauta ba Allah ba kai baka san ana bauta wani ba Allah ba kai wallahi akwai akwai masu bautar rana akwai masu bautar itace akwai masu bautar dutse akwai masu bautar dabba akwai masu bautar farji akwai masu bautar shedan shedan shine Allah su shedan dinnan da muke tsine masa albarka to shine Allah wasu akwai masu bautar bijimi akwai masu bautar tsakuwa iska toka rana ruwa akwai masu bautar maciji maciji suke tara su ta bauta wasu mutum ya ƙi ya bauta wa Allah ya bauta wani to akwai wanda bai yadda ma akwai Allah ba kwata kwata magana bautan ma duk ta so ba la kiristanci wala yahudanci wala wala wala shi komai ma babu kar ma kai mai magana addini suna nan a cikin musulmi kuma su ridda wani ya zo ya tambaye wani ya ce wai ya aka yi nake girma ne sai ce tuwo kake ci ka ci ka koshi ka girma sai ce ana dauka za ka dauka allah na kushi yake girman da ni iskilanci ma'addini wani ya ce ba allah ya ce babu shi in akwai shi mu gan shi a fito da shi a gan shi ka san me yasa ba su yarda da shi ba saboda wai ba su gan shi ba yanzu sai abin da ka gani kake yadda da shi akwai mutuwa aikace baka yadda da ita ba ko ba kama ne duk da ka ganta ka tafi in wani ya isa ya ce aitin da mutuwa ba a ganta ba mu yadda da ita ba rai ba kana da rai ba to ya aka kai yadda kana da rai ina yake amma ka yadda kana da shi to malam mai Allah zai musu waɗannan mutane masu bauta wani Allah
فكوكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون يا إساء فكبكبوا فيها هم والغاوون الكبكبة إن أنت fakubukibu daga alkabkaba ne alkabkabatu shine takrir alkab alkab menene alkab me fakubukibu ka jefa abu ya fada ta fuska fuska shine alkabkabatu faduwa ta fuska fuska fakubukibu fiha hum walghawuna sai a jefa su da su wato a cikin wuta da su da waɗannan halakakku taɓaɓɓu gawuna ɗin kuma ta fuska fus- ta fuska idan Allah ya zo jefa mujrimai kafirai wuta ba cewa ake ku taka ku shiga ba mala'iku suke daukan su ta wulla su ta fuska suke dira idan ka dira inda zaka dira fuskar ka ce za ta fara konewa idan ban gane ciwon abun ba da illarsa kamar yanzu ka zo fadowa ta bene Allah kiyaye za ka yi ƙoƙari ka dira ta mai ta ƙafarka amma faduwar ba za ta maka kyau ba idan ta juya maka daga bene ka sauko ta fuska ka dira fuska ka ce ta caki ƙasa ya labarin yake a duk faduwa idan mutum zai fadu ba yana kai hannunsa ba ya kai wannan ɗinsa ya kai kaza in mutum ya kuskura ya zo faduwa ya faɗi da hancinsa abin ba kyau dameji yake yi to akwai waɗanda idan Allah ya zo jefa su a wuta fa kubukibu fiha yanzu an gane kubukibu ko fadawa ta fuska fuska haka Allah zai zuba su da waɗannan halakakku kafirai da kuma junudu iblisa ajma'un sojoji da rundunonin shaidan gabaki ɗayansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma da ana fassara kabkabatu fadawa ta fuska ba wai sau ɗaya ba ba a ciro su a jefa su a daɗa ciro su a daɗa wulla su ta fuska fuska ba wai sau ɗaya ba shi yasa aka ce kubu kibu in an ce kabkabatu shine tikraru alkabbu an fada ta fuska an daɗa fadawa an daɗa fadawa haka za su yi ta ainihin wato fadawa zamirin home ɗin kubkibu fiha hum suwaye allolin da suke bauta musu wato gumakansu da waɗanda ba Allah ba suke bautawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulqiya al-ma'buduna wal abiduna fi jahannam malan yace an jefa masu bauta da waɗanda ake bautawa a cikin wutar jahannama tare da su akwai rundunar iblisa dukkan su gaba ɗaya yaran shedan almajiran shedan ‘yan kanzagin shedan mabiyan shedan duk cikin aljanu da mutane gaba ɗaya za a zuba su a cikin wannan wuta wai me yasa ƙur'ani ya amfani da kalmar alkabkabatu fa kubukibu fiha saboda a nuna kaskantuwarsu a nuna tozartuwarsu yau ga sunan ana wulla su a cikin wutar jahannama wahum yatasaqatuna ala wujuhihim suna faduwa ta kan fuskas fuskansu wal iyad billah mala'iku ba sa tausaya musu a ranar mala'iku ba sa jin kayin su a ranar kuma za a jefa su ne ba tare da wani lissafi ko tsari ba haka za a ita tura su kamar yadda motar shara take zubar da shara a rami malam duk wannan shine sakamakon wanda ya faddare wa Allah ba'dhum fawqa ba'd aka ce gangan jikin su yayi ta konewa warin junan su ya dame su su yi kuka ba a jin karan kukan su saboda suna cikin wuta karan wuta yake ji kawai to barka ji abinda Allah ya ce me za su rinka faɗa malam
قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين Malam suna cikin wannan yanayi ka san duk da ransu ba ba mutuwa za su yi ba ai mutuwa kwaya dai shi an riga an yi ta to sai su fara musu da su da allolinsu da suka yi wa bauta qalu za su rinka faɗa wa hum fiha su suna cikin jahannama din yaktasimuna suna musu da juna suna mukhasama suna jayayya suna musu wannan yana cewa kun cuce mu waɗannan su ce wallahi ku kuka cuce mu waɗannan su ce ai kun cuce mu kun sa muku wuta suka ce mu muka yi muku tilas mu muka ce ku bi mu kowa fa yana konewa yana zagin dan uwansa qalu wa hum fiha yaqtasimuna za su fada a cikin wutar jahannama suna masu mutu tallahi ma kunna illa fi dalalin mubin ce wallahi ashe rayuwar mu ta kasance ba face a cikin bata ne mabayyaniya waqata an kunna fi dunya nusawwikum bi rabbil alamin a lokacin da a duniya muka yi ta daidaita ku da ubangijin talikai ashe ku ba alloli bane muka ce ku ne Allah ashe ku ba ku isa ba muka ce ku kun isa ashe kabari baya bayarwa muka ce ya isa ya bayar ashe wani mutum bai isa ya taimaka ba muka ce shine mai taimako kuka manta da Allah kuka ce ai in an an rabu da wani an shiga wahala a'a in an rabu da Allah an shiga wahala dai ai duk wani dan adam dan kai mai barranta ka rabu da shi ai ba abin da zai faru in dai baka rabu da Allah ba yi barai kuwa cin ka da shan ka a duniya ba hannun sai ji ba to ya za a lahira ka ta zama a hannun shi in ya isa a nan duniya ya dauke maka rayuwarka ya hana ka yunwa ya hana ka kaza tunda bai sai hana ka wahalar duniya ba kai kake taimakon sa saboda diga ne kai baka da ganewa in ka je ka tattaro dan abin da ka tattaro fa shi kake bawa a kawo a kawo a kawo kawo mana muku addu'a Allah muku albarka kawo muku addu'a Allah muku sai daga baya kuma yazo ce lahirar ta ku ai tana hannun mu aba wala a kawo ai addu'a kawo ai addu'a kuma lahira ka ce tana hannun yanzu kai duniyar ka tana hannun mu kuma lahira ka ce kai zaka ba mu la wallahi ba wani dan adam da isa ya tsaya ma ya ce zai maka wani abin da Allah bai maka ba kuma duk wanda ya kuskura ya zama a cikin rayuwarsa shi bai dogara ga Allah ba da wani Allah ya dogara to kalas zai gani wallahi sai kaga bakin ciki ka rike Allah kurin ka huta wai wani wai wai ya bata wani sai ce zaka gani ya buga mun waya yana cewa mallan ni fa ina cikin wani matsala nace me ya dame ka wallahi wani ne ce zan gani nace ka ce ka gani ka gani ka gani da ba dan ashar baki ba da nace ka kara masa da ashar ka dunkula masa ita mutumin banza mara kirki shi din banza shi din wa za ka gani me za ka ce ba abin da zan gani sai alheri ka ce in ka isa yau ka hana ni kwana karin kwana gobe in ka isa duk ruwan da zan sha a duniya ka hana ni in ka isa numfashin da nake sha ka hana ni iyakacin abin da dan adam zai iya ma ya ce ya kashe ka ko to baka isa ka mutu ba yanda zaka ka mutu sai kwanan ka ya kare kawai wani ɗan adam zai gigita ka wata ta bugo waya wallahi tsohon mijina ya ce wallahi ban isa yin aure ba sai ya mutu na ce ayya ai ya gama mutuwa tun yanzu ma ai tun da ya ce sai ya mutu zaki aure to ya shiga gonar Allah kuma in Allah ya soya da zaki auren sai ya ga bakin ciki kafin ya mutu aure kuma zaki yi shi matsalar ku ba ku da aƙida yadda kuke in an gaya muku abu in mutum ya gaya maka ce baka isa ba na dogara ga Allah ni a wajen Allah nake nema matsafan banza matsafan wofi mutanen banza marasa kirki sun kisa ba Allah sun rike rububiyar ubangiji suna iko da ita mutum ya ta barazana wai shi matsafi ne wai ba a tabawa ne wai shi ba a yi masa kaza mushriki zaka gama rayuwarka a banza ka mutu a wulakanci a kumbure ka mutu kuma Allah ya kone ka innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun karshen ta abinda mutum yake shi je gida ya shiga bakin daki yana kiran sunan aljanna duk abin da yake faɗa da ko ya je kai wani boka kudi ya kai masa ya ce masa kaza ya masa kaza ya masa kaza wani bawan Allah ɗalibi na ne ya same ni wai wai an musu sata a kasuwa wai sai wani zai ce ya ce alhaji na ji kun aika addu'a masallaci ko ce eh ya ce ha hawa a kawo kudi za a ma aiki za a dawo da kudin nan ya ce to ku kuka ɗaiba kudin kenan ya ce za a dawo da kudi ya yanka masa wasu miliyoyi wajen miliyan kaza ne aka ɗiba sai yanke wasu miliyoyi ya ce a kawo za a dawo masa da kudin shi ne wai zai yana fata na ce ka je ka ce da shi aiko aikin kwangila ne aka yi sai bayan an ga aikin ake biya ko ba ka ba ne in kai min aiki ya kamata in ga aikin kafin biya ka ce da shi naira miliyan ɗari ne aka sace idan dai ya dawo da miliyan ɗarin nan to yana da hamsin ku raba gida biyu ya dau hamsin ka dau hamsin amma yanzu ko kuma ba za ka bayar ba amma ya je aiki ya dawo da su na ce ka yi haƙuri za ka ji nauyin faɗan haka ɗin kar ka ɗauka zai dawo da kuɗin ba zai dawo da su ba yace a'a ai yanzu aiki ba yayi sai da abin kafin alƙalami na ce ai kafin alƙalami ya zo wajen ka tunda tunda ya zo wajen ka ku tattauna ai alƙalami ya kafu ai malam je ka yi aiki ka kawo kuɗi a dawo da kuɗin nan in an dawo da su mu raba gida biyu in aljani ya zo dawo da shi ka ce biya ta gidan ka ya sauke maka su ni na zo na karɓi rabin ya ce malam tun da suka tafi ba sake dawa ba na ce yan damfara ne akwai waɗanda suke sa riga ta malinta madamfara su zace rawani na munafurci su rike dogon carbi na ƙarya su kwana suna bacci matsiyata ko asuba ba sa zuwa a masallacin wai sai mutum ya zo ya ce maka wai wai wai shi na Allah ne wai zai maka kaza kai dan banza kai dan wofi kar wani yana da tauhidi da aƙida ka miƙa rayuwarka a hannun wani ba abin da ya isa maka bai isa ba Allah gyara mana hannunmu to sai suka ce mai a ƙarshe malam ya ce wa ma a dallana ba wanda ya batar da mu daga bin hana mu bin gaskiya in banda mujrimai shaidanu kenan cikin mutane da aljanu wanda suka zayyana mana kafirci suka yi mana kwalliyar fasikanci da sabon Allah suka nuna mana su ne daidai wa sadduna anil imani wa ta'ati wal hidayah suka hana mu daga yi wa Allah da'a da shari'a fama lana فما لنا من شافعين ba mu da masu ceton mu yau gaba ɗaya a wajen ubangijin mu ولا صديق حميم ba mu da aboki masoyi sadiqin hamim aboki wanda yake mai ikhlasi a cikin abokantakan yau babu shine mukhlisun fi sadaqatihi na'am فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ina ma da Allah zai ba mu dama mu koma duniya mu zama tare da waɗannan mu'minan إن في ذلك لآية ha وما كان أكثر aksaruhum mu'minin lallai a cikin wannan kissa da bayani da aka baku akwai aya abin daukan izina wa ma kana aksaruhum mu'minin amma kash da yawan su ba su kasance masu imani ba وإن ربك لهو huwal azizur rahim lallai ubangijinka shine al-azizu mabuwayi mai rinjaye arrahimu mai jin kai da tausayi abinda muka faɗa na na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tutuban harshe Allah ya fe mana wani sati za mu fara fafatawa a cikin kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh